أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafin addurusul muhimma li'amatil umma na babban malami a sheikh abdulaziz bin baz allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi yau muna yammacin ranar laraba wanda ya daidai da 28 ko da tara. ga watan rabiul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan oktobar wata na goma miladiya ta 2024 idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun fara karanta wannan littafi har mun gani wasu bayanai daga abin da ya shahi ma'anar suratul fatiha da kuma wato wasu bayanai da malam ya kawo mana a darasi na farko da ke cikin wannan littafi da shi ne rukuni daga cikin rukunan musulunci mun gani rukuni na farko shi ne shahadati allah ilaha illallah wanda yau za mu tashi a inda malam ya ce mana وقد جمعت أي هذه الشروط في البيتين الآتيين ننكو نني to kafin nan kamar yadda darasi da ya gabata muka ce idan muka zo insha Allah ko wani darasi zamu yi kokari mu karanta ma'anar sura guda daga cikin isarus suwar sannan in yaso sai mu dasa karatun namu da kuma ‘yan uwa sun kawo shawara cewa mi zai hana ya zamanto wani lokaci misali darsa yau ma yi darasi kan abin da ya shahi tarjaman ma'anonin alkur'ani ko da sura ɗaya ko kuma abin da ya wuce haka to darasi mai zawa kuma sai a ɗauki gaba da abin da ya shahi littafi to ala kulli hal dai duka insha Allah za mu yi kokari dai mu ga wanda zan mu ɗauka ko ya zamanto ma mu dawo kai tsaye a ida da littafin a ida da abin da ya shahi kisaru suwar ma'anoni na kankanan surorin tukon mu dawo kan littafin ko kuma ya zamanto a yi irin yadda 'yan uwa suka ba da shawara ala kulli hal yau za mu karanta ma'anar suratul zalzala in ya so sai mu ƙara da abin da ya rage mana a gaba ta farko da malam ya kawo mana a darasi na farko suratul zalzala sura ce wadda take makkiya wasu daga cikin malamai suna ganin cewa sura ce wadda take madaniya amma mafi yawan malamai sun taya akan cewa wato sura ce wadda take wato makkiya idan muka duba game da sunan wannan sura yawancin malamai sun ta yi kan cewa sunanta suratu iza zulzilati ka ce suratu iza zulzila wasu kuma suka ce a'a wannan sura ana kiranta da suna suratu suratu zilzil zilzal suratul zilzal magana ta uku ta malamai suka ce suratul zalzala kamar yadda yake a cikin irin mushaf inda muke karantawa mushaf na madina to wannan shine maganganu guda uku wajen malamai game da abin da ya shahi sunan wannan sura sannan malamai kamar yadda muka ce mafi yawancin malamai sun ta kan cewa sura ce wadda take madaniya duk da akwai saɓani na malamai wasu suka ce a'a makiya ce a cikin jerin sabkar alkur'ani wato ita ce sura ta gomiya tara da hudu a wajen sabkar surori na surorin alkur'ani wanda an sabko ta bayan suratin nas kuma kafin suratul hadid kafin suratul hadid bayan suratul nas aka sabko wace sura ta ce suratul zalzala ayoyinta tana da aya guda takwas a wasu ruwayoyi wasu malamai sun kilga ayoyinta zuwa aya guda abinda ya shahi guda tara sannan ita wannan sura da muke yawan karantawa suratul zalzala babban abinda take karantarwa babban jiwon abin da take karantar da mu shine tana tabbatar mana da cewa lalle tabbas alkiyama sai ta tashi duk wanda bai sani ba ya san cewa wannan sura tana karantar da shi da zawwa alkiyama da kuma tabbacin abin da ya shahi hisabi da za a ma na ayyukan bayi aikin ka kyakkyawa za a ma hisabi akan shi haka aikin ka mummuna za a maka hisabi a kan shi kina wannan sura zan iya cewa a jumulce ta kumshi abin da ya shahi sha'anin abukuwar wasu al'amurra da zasu abuku a gobe ranar tashin alkiyama kamar yadda zan gari sannan yadda mutane za su hutu su fuskanci wajen da za a yi musu hisabi kina muna iya fahimta daga abin da ya shahi wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wannan sura kamar yadda wasu daga cikin malamai suke ambata irin alaƙar surorin alƙur'ani da wata sura wadda take bayanta misali bayan wannan sura wata sura ce suratu lam yakuni alladhina kafaru gabanta take adiya bayan da ko kuma mu ce to aka si alqur'ani daga sama ake lissafi ko kuma daga ƙasa daga sama kenan bayan ta wata sura ce suratul bayyina suratul bayyina daga bayyina sai zalzala sai kuma al'adiyat to miye alaƙar wannan sura suratul zalzala da suratul bayyana menene alaƙarta alamai da yawa suna hudu alaƙoƙin sura jerin wannan sura da aka yi akwai alaƙa tsakankaninsu daga cikin malamai imamu suwidi yana ambata cewa yayin da allah subhanahu wa ta'ala ya ambata bayani game da abin da ya shahi kahurai da kuma abin da ya shahi mummunai can ƙarshen aya Allah subhanahu wata'ala yana bayani game da mummunai yana jaza'uhum inda rabbihim jannatun adinin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah Allah ya yi bayani game da sakamakon da za a ba ma mummunai tunda ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya can kuma ya ce innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakki fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya to kamar mai tambaya zai yi tambaya wannan sakamakon da aka ce gashi nan jaza'uhum inda rabbihim jannati adnin kaza da kaza da kaza zuwa karshe yaushe ne za su samu wannan sakamako sai Allah ya ce musu iza zulzilatil ardu zilzalaha to lokacin da za a bada wannan sakamako shine lokacin da aka zo ranar tashin alkiyama kina wannan shine alaka wannan sura ta suratul zalzala da kuma surar da take bayan ta ita ce suratu al-bayyana to Allah subhanahu wa ta'ala bayan bismillah mun gani cewa bismillah ita ce take rabe mana game da abin da ya shahi sura da mi sura da sura da wata sura to sai Allah yace idza zulzilatil ardu zilzalaha zamu yi tarjuma wato ayoyinta Allah yake cewa idan aka girgiza ƙasa girgizawata matukar girgiza Allah ya ce wa akhrajatil ardu athqalaha haka wannan kasar kuma ta fitar da dukkan wani abu wanda yake nauye-nauyenta dukkan abin da aka binne a ciki ta fitar da shi Allah ya ce wa qala al insanu malaha mutun zai ringa cewa wai me ya samu kasa Allah ya ce yawma idin tuhaddisu akhbaraha a wannan ranar kasar wannan za ta ba da labarinta Allah ya ce bi anna rabbaka awhalaha to dan ubangijinka ne shine ya mata wahayi shine ya umurce ta da yin haka Allah ya ce yawma idhin yasduru nasu ashtatan liyuraw a'malahum Allah ya ce a wannan ranar ne mutane za su fito ashtatan a warwatse ko kace jama'a jama'a liyuraw a'malahum dan a nuna musu wato ayyukansu don su ga ayyukan da suka aikata Allah ya ce faman ya amal misqala zarratin khairan yara dukkan mutumin da yayi aiki wanda yake aiki na alkhairi gwalgwadan kwayar zarra na alkhairi Allah ya ce yarahu zai gane shi a wannan rana aka wa man ya amal misqala zarratin sharran yara dukkan mutumin da ya aikata aiki gwalgwadan kwayar zarra na sharri to shi ma zai ga wannan sakamakon nashi to kaga sura ce wadda take nuna maka wa lalle wa alkiyaman nan za ta tashi kuma ga wasu ababe wanda za su faru a gobe ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce mana idza zulzilatil ardu zilzalaha wato idan lokacin da aka tashi alkiyama akwai ababe da yawa wanda za su faru za su faru daga ciki akwai shine gilgiza ƙasa da zaka gilgiza kanta Allah ya gilgiza ta idan aka gilgiza ƙasa Allah ya ce gilgizatta shi yasa can a suratul hajj Allah subhanahu wataala yake mana bayani yace wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku mutane wallahi ku ji tsoron ubangijinku sanda cewa lalle wannan gilgizar ta tashin alkiyama da za a yi shay'un azim abu ne wanda yake da girma kai yanzu abu wanda yake da girma Allah ya gayi abu yace kuma abin nan yana da girma to ka san abin lalle ba tunaninka ba zai iya hakaito wannan abu ba mutum ya gayi ma yayi abu ya nuna ma hadarin wannan abin shi yayi shi shi ya san shi ya nuna ma cewa yana da hadari to bai kamata ba ka ɗauki lamarin nan da wasa kisa Allah ya ɗan ba da siffas ya ce yau mata raunaha ta wahalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azab Allah shadid ranar tashi alkiyama zaka gani yadda mutane za su imauci mace ta bar abin da take shayar da ita abin da ke cikin ta tsabar shi saboda firgici na tashin alkiyama kaga mutane suna maye mutum yana tangadi kamar yayi shaye-shaye Allah ya ce wa mahum bi sukara ba wai maye bane suke na shaye-shaye kawo azaba Allah ce mai tsanani azaba Allah ce da tsanani zika duba ka gani wallahi al-mathalul a'la ka duba ka gani yayin girgizar kasa da zaka duba kasashen da a shekarar baya aka yi girgizar kasa ka duba kaga mutane yadda suke kasa tana haka da su zaka ga mutum kamar yana maye to wannan anan duniya ne aka yi wani digiri na 0.00 wani abu to ina ga ranar tashin alkiyama wanda kasar umarta ta ce aka yi ta girgiza girgiza kuma wadda Allah ya ce mai tsanani mai girma to a wannan ranar Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzala idan aka girgiza ƙasa wato girgizarta tun daga sama har can kololuwar ta ƙasa za a girgiza ta Allah ya ce wa akhrajatil ardu asqalaha a wannan lokacin ƙasa za ta hutto da dukkan wani abu na cikinta dukkan wani nauye-nauyenta da aka sa mata za ta huddo shi saboda alkiyama ce aka zo duk abin da ka binne sai an huddo shi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa ranar tashin alkiyama ƙasa za ta huddo dukkan wani abu na arziki zinariya duk wal inda ke cikin ƙasa za ta huddo shi duk azurwar da take ciki duk diyamon inda yake ciki duk man fetur ba shi bane duk rigimar da ake a nahiyar duniya arzikin ƙasa to a lokacin ƙasa za ta huto da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yaji ulqatil wanda yazo yayi kisa ya kashe wani yace saboda wannan dukiyar ce wani kashewa ne gata nan kuma yanzu an hudo ta gata nan ba arha ba yadda za a yi ba ka iya ɗauka ba ka ɗauka ka je ina batta ma amfanin komi haka mutumin da aka yanke mishi hannu saboda sata farawo zai zo ya ce saboda wannan ne aka yanke min hannu wanda ya bar zumunci saboda yana da dukiya kada yan uwa su matsa mishi da bani bani ya ce saboda wannan ne na yanke zumunci na maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kuma nan za su bar abin wannan ba za su iya ɗaukar shi ba shi ne Allah ya ce wa akhrajatil ardu asqalaha a lokacin da ƙasa za ta huddo da dukkan wani nauye-nauyenta da ke cikinta wa qala al insanu malaha wato mutum zai ce wai yau me ya samu ƙasa me ya samu sha'anin ƙasa saboda ya ga tana huddo ababe na arziki ga sunan kaza an huddo kaza an huddo kaza an huddo lokacin mutum zai ce malaha me ya same ta malamai suka ce nan mutumin da zai shiga furgicin yanayin da ya ga ƙasa tana huddo wannan abubuwa shine kafuri saboda shi mummuni tuntuni ya sani a da shi cewa wannan abu zai faru a ranar tashi alkiyawa amma kahuri ne shi ya san duniya tana zaune lafiya an taro shi daga kabari kuma ya ga kasafa abubuwa wanda suke garib abu wanda bai taba gani ba suna abkuwa kasa tana huddo zinare tana huddo azurwa tana huddo diamond tana huddo kaza tana huddo kaza ta sauya daga halin da ta kasance a da shine zai ringa tunani ya ringa cewa malaha wai yau me ya samu kasa mutum ya ringa cewa me ya samu wannan ƙasa take hudo wannan abubuwa Allah ya ce yawma idhin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana wannan ƙasa za ta bada labarinta za ta bada duk abinda wato ya abu a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi yake cewa atadruna ma akhbaruha shin wai kun san menene labarin ƙasa sabai suka ce an ƙaru Allah wa rasuluhu a'lam suka ce ai Allah da ma'aikin shi su suka yi sani mazan Allah yake ce musu fa inna akhbaraha sanda cewa lalle wai labarin ta da zata bada an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha za ta yi shaida ga dukkan wani bawan Allah ko wata baiwar Allah ga abin da ya aikata a doranta an ta kula mazala ya ce za ta ce amila kaza wa kaza ya aikata kaza da kaza yauma kaza wa kaza ranar kaza da kaza fahaza fahazihi akhbaruha mazala ya ce wannan shine labarinta ƙasa za ta zo ta ce wane ɗan wane gashi an kaka ba a rayu duniya ba karayi a saman mi karayi a saman doron ƙasa za ta ce ranar kaza ya aikata kaza ranar kaza ya aikata kaza ranar kaza ya aikata kaza a waje kaza da rana kaza shi ne maza Allah ya ce yau mai izin tu haddisu akhbaraha a wannan rana ƙasa za ta ba da labarinta wallahi dukkan abin da mutum ya aikata sai ƙasa ta ba da labari sai ƙasa ta ba da labari banda ababen da za su maka shaida su ba da labarin abin da ka aikata a gobarar tashin alkiyam mun gani a karatu ababe wajen tara za su ma shaida malamai suka ce idan kana so ka sawo ka kubuce musu shine ka guje musu in kana so ka aikata sabon Allah afwan ka guje ma wannan ababe guda tara inda bisa ganinka inda babu su sai ka aikata kaga na farko ba inda ka zaka je ba kasa wani ya ce to na je sama sama ba kasa ba ce ba to ai sama kuma ka tarbi inda ma gaba ɗaya suke banda mala'iku raqibun atid mala'ikun da suke tattare da kai kullum kullum suna tare da kai kullum muna cewa kai ne aka kawo ma kamera da surveillance sai ka yi tariya abin shekara guda kana kallo to haka wannan doron ƙasa wata kamara ce kama wata kamara ce wadda take bibiyar ka tare da kai duk inda kake to a wannan ranar ce za ta ba da labarinta Allah ya ce bi anna rabbaka auhalaha saboda ubangijinka ya umarce ta shi ya mata wahayi shi ya sanar da ita ta ba da labarin abinda ta yi dukkan abinda ta aikata Allah ya ce yau mai iri ya sudurun nasu ashtatan lirau a amalahu a wannan rana ne mutane za su hutu jama'a jama'a nau'i nau'i kowace jama'a da gungunsu shi yasa can Allah yake cewa wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun daga an zo kawai mujirmai kowa ya rarrabu in kai mujirmi ne fasiki ne kana ganin mummunai ga su ba ka san bayan da za ka ganka cikin taron su taron fasikai kawai rarrabuwa ne za yi wannan gana su wannan gana su wannan gana su ba ka san bai ya aka yi ka gama a can aikin ka na duniya shi ya kai ka can ga shaƙiye a nan ga sa'idai a nan ga wanda za a umurta su ta yi aljanna a nan ga wanda za a je da su wuta a nan ashtatan jama'a jama'a kowane sunfi da irin ba magana ƙabila ƙabila nan ba magana hausawa hausawa fulani fulani kaza kaza kaza a'a nan magana imani ce wannan mummune ne wannan imanin nasu ya kai martaba ta ihsani wannan gasa a zalimai ne wannan yan giya ne wannan mazinata ne wannan yan shaye-shaye ne wannan fasike wannan kaza wannan kaza haka za a zo a ranar tashi alkiyama yau mai zin ya tsurun nasu a shitatan sai Allah ya ce liyarau a amalahu don su ga ayyukan da suka aikata a gwada musu ayyukan da suka aikata a nan duniya na alkhairi ko na sharri alkhairi idan ka aikata zaka gan sharri idan ka aikata zaka gan shi shi sa Allah sai yace ma fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Allah yake cewa dukkan mutumin da ya aikata wani aiki na alkhairi gwalgwadan kwayar zarra yarahu zai gane shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara aka dukkan mutumin da ya aikata aiki na sharri gwalgwadon kwayar zarra wato shi ma zai ga wannan aiki na shi dukkan abin da ka aikata gwalgwadon karamin abu in dai na lada ne sai ka gan shi in na zini ne sai ka gan shi yasa mujrimi kahuri lokacin da zai duba littafin shi ya gani duk wani ɗan abu ɗan ƙarami da yana nan sai ya ringa mamaki bali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa babu wani karamin zunubi ko babban zunubi face sai da ya kiyaye ya zo da shi Allah dan ya kawo ma hujja kasan gobaran tashi alƙiyama rana ce da za a yi baje kolin adalci adalci za a ba kowa ka wuri a zo a ce ka aikata kaza ƙasa ta mashi shaida a yi shaida don kai ya yi kwana ma ya ce bai yarda ba ko ya ce a babu sai aka ce ga littafin naka amshi karanta amma erar ko ba ma ba kamar nan ne walillahi masalul a'la za a zo a yi examen a yi evaluation ka zo an ba da kawai sai aka hudo baka samu lafiya ba irin buribe da ba a lebanon sai ka ji mutum yana tada jijiyoyin waya ai shi sai an hudo mishi releban shi kuma ya san ba ya samu ba ya sani sarai bai yi ba aikin da zai samu sai an hudo mishi releban shi kaza da kaza da kaza aje a ce reclamation a yi kaza a yi kaza a hudu a duba kuma ga shi nan natin wani a ce sai an wundo kofin ma ga shi nan a nuna maka to alkiyama in ka shiga wannan kullum in rayuwar ta ka za kunna ma gaba daya gaba daya Allah sai ya gwada maka tun aihuwarka kai abinda ba baka ganin ban kana su kaga yarintarka kaga lokacin da aka yi ka Allah ya yi nuna maka to don makarta kai ma ga haka nan Allah sai ya baka littafi ya ce gashi nan ikra kitabak ka faɗi nafsika yau ma'alaika dole za ka duba ka gani gashi nan rana kaza ka yi kaza tabbas ka yi rana kaza ka yi kaza tabbas ka yi shi yasa daman kahuri mujirimi a gobe ranar tashin alkiyama idan aka zo tun daga wajen hisabi za a ce kayi kaza ya ce a bai ba zala ya ce man nuqishal hisaba halak dukkan mutumin da aka mishi munakasha a hisabi to ya halaka gobe ranar tashin alkiyama daga an zo ana hisabi aka ce wane wane ka zo kaza da kaza ka aikata kaza ka ce a'a ba ka shiga ka hallaka ba gyara ka hallaka ka hallaka shi ne hisabi amma mummunai za musu al'ar shi ne a bujiro musu da ayyukansu za a ce bawa na ka aikata kaza ka aikata kaza ka ce kwarai ya ubangiji na aikata ubangiji ba ka gafarta mini ba saboda mummuni ne da ja ya tuba Allah ya ce na gafarta ma na asirta ka a duniya yau ma zan asirta ka a lahira je na gafarta maka amma ka wuri ya ce a bai yarda ba shi yasa Allah ya ce al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ya ce a lokacin ne za a shahe bakin su hannaye za su yi magana kawahu su ba da shaida ga dukkan abin da suka aikata dukkan abin da ka aikata za su ba da shaida baki ya ce kaza da kaza da yana karya ba baki ba yake karya ka iya jeran shi to Allah sai ya shaye bakin kuma ƙarshe a baka littafinka sa dukkan abin da ka aikata gwalgwadon ƙwayar zarra na alkhairi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka gan shi Allah ya ce yarahu zai gare shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka dukkan mutumin da ya aikata aiki na sharri daidai da kwayar zarra shi ma zai gaisha gobe ranar tashi alkiyawa isa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce ma mutane ku ji tsoron abin da ya shayi wuta walau bi shakki tamr ko da da gwalgwadon barin dabino zaka bada sadaka dan Allah ya kare ka daga abin da ya shayi wuta ga annabi ta yi walau bi kalma tayyiba a wani hadisi ko da da kalma kalma mai daɗi gama mutum alkalmatu tayyibatu sadaqa kalma da dadda da zaka ma dan uwanka musulmi sadaka ce irin wannan yake ka tattara lada da yawa nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma matan mummune kada makwabciya ta rena wato wani abu wanda za ta ba ma makwabciyarta daidai da wato kafa ta yi malku na kawaye ɗan akuya ta ƙara ruwa ko roman ne ta kai mata da biredi na sadaka ta sha amma yanzu zamanin ka kai ma wani roman wannan ta zai yi a kaza da rere ya karanta addini ta zai kare na shi amma ya karanta addini sai ya ce to wannan iya gwargwadon halin shi to Allah subhanahu wataala ya datar da mu takaice ne wannan sura kamar yadda malamai suka ambata cewa tana karantar da mu irin ababen da na irin ababen da za su faru a gobe ranar tashi alkiyama shine na farko ƙasa da za ta girgiza ta hujjo dukkan wani abu da ke cikinta na arziki halin ɗan adam da zai samu kanshi a lokacin zai ringa tambaya wai me ya samu ƙasa yau a ranar kuma za ta ba da labarin dukkan abin da ya abu a kanta kuma dukkan mutumin da ya aikata aiki na alkhairi daidai da ƙwayar zarra zai gani aka akasin wanda ya aikata aiki wanda yake na sharri shi ma zai gani Allah subhanahu wataala ya datar da mu na'am na'am kowa sai ya na'am illa annabawa na'am na'am na'am shi kaɗai ne zai rai kowa dukkan mutumin da aka binne ƙasa tana cin ganga jike Allah su akwai martaba amma dawwama wannan sai annabawa akwai martaba wanda Allah zai ba ta wasu bayin Allah wanda suke managarta salihan bayi allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani da Allah suke tsoron Allah Allah yana iya ba su wannan martaba kahin kasar ta cinye su duka a dade wani zata iya cinye shi a shekara wani a yan watanni wani kuma sai a yi shekaru ka gani kawai kaɗan ne ta taba shi jabir ɗan abdullah idan ban manta ba ya ce an binne baban shi a yaƙin uhud bayan wata shidda irin ruwa ya zo haka wajen makabartin nasu sai ya ɗan tattafa wajen kaburbura sai je ya gyara kabarin nashi a wata ruwaya ya sake mishi waje sai ya iske shi kamar yadda aka binne shi to kaga wannan salihan bayi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma babu wani wanda ya san waye kasa ba za ci ba dan ka wani yazo ya ce eh su suna cikin wanda kasa ba ta ci a ne kai ba annabi bane ba ba manzan Allah bane ba annabawa bane ba to baka da wannan shede gaskiya ce zakawa kanka ta ƙarya at-talata al-ghaib abin ta kaza inda rahmani ahada to ka gani wannan baka sani ba amma dai annabawa wannan an sani ƙasa batta cin su dukkan ɗan adam ƙasa za ta ci shi wasu koma bayan annabawa amma banda ƙarshen wato kolon vertebral in shi can wannan 'yan abin ƙashin nan ɗan ƙarami da zai rage daga shi ne za a tsoro kowa cikin malamai suke cewa ababe guda takwas wanda su ne bisu karewa a duniya ta tashi bisu karewa mun sha ambata sa karatu wa zai ambata mana a fara daga nan ka guda ka guda na'am ha banda ubangiji cikin halittu akwai wuta tsayi al'arish al'arshin Allah na'am aljanna ne shi dai wanda aka ambata hudu na'am na'am cikin halittu an ambata wuta na'am ha ruwa an bata hudu saura hudu al'arish kursiyu wuta aljanna ajab shi wannan rayuka rai allau allan allah subhanahu wataala alkalami wannan su ne malamai suka ambata ababe takwas wanda a cikin halittu su bisa kariya suna nan wuta ba ta kariya aljanna tana nan yadda karewa haka dan adam idan aka dauki rai ina ake kaida sama idan mummuni ne za a je a mashi rijista tarwaya ya zo za a sa shi cikin attayir in mummuni ne tsuntsaye su ringa tajawuli da shi a aljanna in na kawuri ne kuma wa can ƙasa can ƙasa cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu sai al'arshin Allah da al-kursi aljanna wuta da lauhil mahfuz da kuma alƙalamin kudura wannan ababe su ne suna shi wannan ajab shi ne a gobe ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai taro al'umma ya zo a wata ruwaya cewa Allah zai sa a yi ruwa ruwa na dugon maniyi da shi za a taro kowa a halicci kowa wannan iko ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu idan insha Allah abin da ya sauwaka game da abin da ya shahi bayani game da wannan wato sura cikin darasin da ya gabata za mu tashi kenan baitittuka baitittukan da malam ya kawo mana wato ya yi mana bayani ne game da abin da ya gabata shine na ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zirsa minhu hal kufran minka bima siwa al ilahi min al ashiya'i qad alaha wato ababe guda takwas ko bakwai daga cikin sharaɗin la ilaha illallah kun gani abu na farko malam ya kawo mana shine al-ilm abu na biyu shine al-yaqinu abu na uku shine al-ikhlas abu na hudu shine as-sidq abu na biyar shine al-mahabba abu na shida al-inqiyad abu na bakwai al-qabul abu na takwas da malamai suke karawa shine al-kufru bima yu'bad min dunillah sai shine kuma can hafizul hakami cikin sulamul usul ya ambata su yana cikin baitutukan shi shima wa bi shuruti sab'atun qad uyirat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما عقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب سمعنا يتي مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتداها wato tare da bayani game da shaidawa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah bayani ya zamanto tare da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne idan ka yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne to dole sai ka dora wasu sharuɗa guda hudu shine ka yarda da manzon Allah shine abu na farko tasdiquhu fi ma akhbar gaskata shi game da abin da ya bada labari manzo Allah idan ya bada labarin abu kaza dole ka gaskata shi idan baka gaskata shi ba to baka yi ba imani da manzo Allah aka ce ma wannan hadisi annabi ne yace ayi kaza kace a a to baka yi ba imani da manzo Allah sannan kuma wa ta'atuhu fi ma amara yi mishi biyayya game da abin da ya umarta annabi ya ce ayi kaza to dole ka yi biyayya ka bi ka yi kaza sannan wajtinabu ma anhu naha wa zajar da nisanta dukkan abin da ya hana kuma ya tsoratar annabi ya ce kada ku aikata kaza haramun ne to kada ka je ka aikata wannan abu da yace wa Allah yu'bada Allah illa bima shara'ahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma kada ka bauta ma Allah sai daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ubangiji subhanahu wa ta'ala suka wato shar'anta mana kenan wannan ababe guda hudu sune suke nuna maka cewa lalle wane ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne sannan tare da bayani da sauran rukunai rukunan musulunci guda biyar abu na farko shine shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan shi sai zo mi as-sala sai da sallah sallah mun sani ita ce rukunu sani kamar yadda bayani ya gabata da yawa cewa rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana ambata mana cewa dukkan mutumin da ya kiyaye sallah kanat lahu nurun kanat lahu nuran za ta kasance mishi haske wa burhanan da hujja wa najatan da tsira a gobe ranar tashin alkiyama annabi yace wa man lam yuhafiz alaiha dukkan mutumin da bai kiyaye sallah lam takul lahu nura ba za ta kasance mishi ba haske wala burhan ba za ta kasance mishi hujja ba wala najatun ba za ta kasance mishi tsira ba manzo Allah yace wa kana yawmal qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf ce ranar alkiyama za a tada shi da da karuna da fir'auna da hamana da ubayyi dan khalaf duka tare za a tada shi shi yasa sallah yana daga cikin bayanan ta awwal ma yusalu al-abdu yawm al-qiyama abu na farko da za a tambaye bawa a gobe ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka tai didi aka karfe ta to faqad aflaha wa najah to wani ya rabauta kuma ya tsira sauran ka aikin kamale sai fasiri kai ne zaka tayi tayi a yau gwamna ya baka da sai basi ka san mota ka babu inda ba a sauke ma wariya ko mi ka dauko ba bincike to wannan sallah kenan sallah an ka kiyaye ta kai ta yanda ake so to a gobe ranar tashin alkiyama ku ne yan tudun madalla amma mutumin da ya zama to bai kiyaye ta ba to ba za ta kasance mushi wannan sannan yana daga cikin kiyaye sallah hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min imri'in muslimin babu ɗaya daga cikin mutum musulmi ta haɗuruhu salatul maktuba wanda sallafar Allah za ta zo mishi fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha ya kyautata arwallatta tun daga arwalla da zai yi bai bata ta ba sai da ya kyautata ya zo ya kyautata khushu'in shi a ciki ya nutsu ya koma ga Allah abinda ya mana wahala a sallah wa ruku'aha ya kyautata ruku'in shi bai ba ruku'i irin doran zago manzo Allah yace illa kanat illa kanat kaffaratun lima qablaha min adh-dhunub to wannan sallar face sai ta kasance mishi abin kankarewa ne na abin sallar da ta gabace ta na zinubai yace malam yu'ti kabiratin wa zalik wa zalika ad-dahr kullu matukar bai zo ba da babban zinubi wannan kuma duka zamanin shiga baki ɗaya zai yi dai magariba muka yi zuwa isha kai ne ka nisanci manya-manyan zunubai da kai magariba lahiya laukai ta tun arwallaka ka kyautata da aka zo ka yi khushu'i ba irin sallah kana tunanin wani waje ba ruku'in ka mai kyau ka yi ta tere ka yi ta yanzu muka zo isha kai irin wannan to abinda kai na zinkankanin zunubai sakankanin magarba da insha Allah ya gafarta maka har iya rayuwarka gabaki daya to amma tana da sharuɗa shi yasa a kiyaye sallah Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na biyu shine zakka zakka kuma kullun zaka ga alqur'ani ana kata karina ce da sallah aqimus salata wa atuz zakka kaga an ce a tsaye da sallah sai a ce mi a ba da zakka sannan ba da zakka sadaka da ba da zakka bai tauye ma mutum dukiya annabi ya ce ma na fasa mali abdin min sadaka dukiyar bawa ba ta taɓa ragewa ba dan yana ba da sadaka ce kana ba da sadaka dukiyar ka ta rage wallahi ba ta taɓa rage ba ta ragewa shi yasa yana daga cikin girmanta annabi Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura Mu'az zuwa Yaman yace awwal ma tad'uhum ilayhi ayyu wahid Allah abu na farko da zaka ware kiransu shine su ta Allah da bauta in sun maka biyayya to ka ce Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a wuni da dare in sun maka biyayya to kuma ka biyo musu da zakka sadaqatun tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim sadaka da za a karba daga wajen mawadadan su a ba masuwa sune masu rauni sadaka tana daga cikin jigon abin da ya shahi wato gimshikan musulunci abu na hudu malam ya ce asiyam shine azumin watan ramadan wanda farilla ne ga dukkan wani mutum musulmi balighi ne hankali Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dukkan mutumin da ya balaga wajibi ne akan shi yayi azumi matukar bai da wato uzurin shari'a da ta bashi rangwame ya sabke wani wanda zai iya ramawa kuma wani wanda shari'a ta bada damar ya ciyar abu na biyar daga cikin rukunin musulunci shine hajji hajji ita kuma a shekara sau ɗaya ake yin ta idan kai wannan ɗaya ita ce ka sabke abin da yake fararinka abin da zai biyo baya micece ita ce sunna Allah yake cewa walillahi ala nasi hijjul baita baiti man istata'a ilayhi sabila Allah subhanahu wata'ala ya fallanta ma mutane game da su ziyarci ɗakin shi mai alfarma dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato ikon tahiya ya samu damar tahiya sannan hajji tana da falala babban falala hajji shine dukkan mutumin da ya tsayuwar rana arfa ya yi hajji bai yi ba yaya shashen jante bai yi ba lagau bai yi ba wani abu na fasikanci ya yi hajji irin yadda manzo Allah ya ce ya karantar manzo Allah ya ce raja aka yaumi waladatu ummuhu zai dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi wato dukkan zunuban shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi to Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malam yace addasu sani darasi na biyu arkanul iman wato rukunnan imani malam yace arkanul imani wahiya rukunnan imani sune wahiya sittatun guda shida ne an tu'mina billahi kai imani da Allah wa malaikatihi kai imani da malaikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala da yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri tana zawa ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala wato wannan fasali malam zai mana bayani game da rukunnan imani imani shine mafi mafificin abin nema mafificin abin nema dan kana musulmi baka da imani akwai matsala akwai matsala musulmi yana shiga wuta ha yana shiga mummuni wa mummuni sai aljanna da siya ma ka kai martaba ta ihsani kuma kololuwa kenan imani to amma musulmi yana iya shiga wuta to imanin wannan kuma imani yana zauwa ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala minna ce rabo ne kyauta ce daga wajen Allah subhanahu wataala kana musulmin zaka ga baka da imani bayyana imani musulmi ne gashi yana zauwa da Allah yana yin sallolin ma ana salloli da shi amma babu imani tare da shi babu imani tare da shi shi yasa can Allah yake cewa walakin Allah habbaba ilaykumul imana yake wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah yake ulaika humur rashidun Allah yake fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim kaga Allah shi ya soyar muku da abin da ya shayi imani ya kawata shi ya adauta shi a cikin zukatanku Allah ya sa muku kyamar dukan wani kafirci da fasikanci shi sa zaka gani mutum musulmi ne amma yana kaunar kahurai yana kallon kahurai yan balu yana kaunar su yana su ma saboda su lasiya ma wajen matasa kwarai wajen matasa an yi samun wannan ga shi nan kawuri ne ka sani hazini hannun muna ko kuma kana bibiyar yan kokowa ko wasanni ko wasanni na banza ka faddala su akan imani ta rana aka tambayi ɗaya daga cikin malaman wasu ne wai ana kokowa irin ta zo final ɗin ta san hadari take kaiwa kuma ga magariba ta yi sai suka ɗauki tolitera suka ajiye ta gabas sai suka kamar da sallah kaga wannan ai izgili ya ga izgili ba sallah suka yi gogo kowa suka kalla ko ake tambayar malamai wai yanzu tambayar da ake waya sallah su sallah suka yi gogo kowa suka kalla to ka gani akwai wanda musulmai amma wanda yake mummuni ai ba yayi ba wannan shi yasa dukkan mummuni zaka ga yana kyamar kafirai yana kyamar a ce shi ya aikata fasikanci in ma talalla iya ta ja shi akan kuskure ya aikata nan da nan zai tuba ya dawo ya tada hankali sahabbai suke cewa da irin tabi'ai suke da suka gani bayan su wasu da suke ganin wani ya aikata zunubi ko an kame ka ba yake cewa wallahi muna ganin wani abu da kuke kai aikatawa a wancan zamanin mu ganin shi muke wannan kabira ce babban kabira ce amma ko aka zaka ga ana aikata alfasha iri-iri mutum ko a kare kama ko santir bai babu imani a zuciyar musulmi ne shi yasa imani falala ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa can an Allah subhanahu wata'ala suke cewa yamunnuna alayka an aslamu annabi yace Allah yace ga yi musu qul la tamunnu alayya islamukum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin suna ma annabi gori sun yi musulunta a ku musulunta ba da saura Allah ne ya kamata ya muku gori da ya hada da ya shiryar da ku zuwa ga abin da ya shafi addinin musulunci abin da zai kara bambanta mana akwai musulunci da imani can al'arab Allah ya ce qalat al'arab amanna amu mun yi imani Allah ya ce mi kullum tu'minu walakin qulu aslamna da saurare imani ba da ka shigo bane kake kaiwa martabar imani shi yasa malamai suka ce yazidu wa yanqus yana raguwa yana karuwa wata rana kai da kanka zaka ji cewa fa kai akwai sauyi ka ji yanzu sai a hankali lahiya lau da wata ta gilma aka kai ka san da kanka subhanallah astaghfirullah dayan ma baka so kai kalla ba ta kai baka kalla dama in ta zo ma fuji aji amma aka kwana biyu kuma ta wuce kai dogo aka ce ko kana tawili da izini da shari'a Allah kare to ka gani kai da kanka ka san imanin ka yaro kai da kanka ka san imanin ka yaro to imani kuma yana raguwa yana raguwa sai ka waye gari babu shi ce za a waye gari imani ya huta daga jikin mutum kamar yadda macijiya take hudda salbatta sai a waye gari imani ya koma madina Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to wannan daga cikin rukunnan imani guda shida abu na farko shine an tu'mina billah kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani da Allah shine game da bayani game da tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat to ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗaituwar shi a wajen bauta kaɗaituwar shi a wajen bauta kuma da kaɗaituwar shi a wajen shi kaɗai ya halicci wannan halittu sammai da kasai da jujjuyawan lamari Allah kaɗai ya halicce su shi yake kula da wannan dukkan ibada da zakai kuma Allah kaɗai za ka ma haka kuma da imani da sunayen Allah da siffofin shi kyawawa duka wannan sai ka gama da su kayi zai nuna cewa kayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ma kana ganin kana gama bautan Allah da wani baka yi mai imani da Allah wallahi wanda suka yi imani da Allah su suka san Allah wanda suka san Allah kuma su suka yi tsoron Allah su suka yi tsoron Allah saboda duk lokacin da ka san ubangijinka da kyau ka fi tsoron shi amma jahilcin mu yasa kake gani wani mutane ka tabbarar da ake gani ma ubangiji subhanahu wataala mutane ba imani ba tauhidi kana gani ba komi bane ba ko wani ya wuto shi wai dan jahannama ne wai sunan shi haka wuto kana ka iske jahannama ne wallahi abin ta kai ka gani mutane duka cewa wa aka yi Allah yana da da sama ta kusa rugujewa ta faɗo sama ta kusa rugujewa ta faɗo to kai yanzu ina ga kawai dai adda manzan Allah take taimakon sallallahu alaihi wasallam gara gode ma Allah da ya sa mu cikin al'umma manzan Allah kuma ya tabbatar da mu akan wannan aji ba haka nan ba duba banu Isra'ila kalma ɗaya suka yi suka ce sai sun ga Allah aka sumar da su gaba ɗaya ba sun yi ba imani ya sun Allah wannan kalmai to kai a yanzu wani zai zo ya ce wai wancan Allah wancan Allah kai ma Allah ni ma Allah wani wani yana wani subhanaka subhani in wai kace subhanallah kama shi ma ka mishi wannan ne shi ya zo tasbihi wai subhani subhani wai shi shine Allah wai subhani subhani yo mutane kamar ɗan kwaya ko ba kwaya wacce kawai jahilci ne da san zuciya na'am na'am dai wallahi a da manzan Allah da ya yi ce ya ubangiji kada ka hallakar da al'umma ta gaba daya datini kai wani abu babu fasarin da ba annabawan nan gabaki daya zaka ga wannan annabi irin annabi shu'aib mutane tauye mutu wannan annabi luwadi suke wannan nan al'umman me bai komi an gama to addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take taimaka mu to wallahi shi yasa idan Allah subhanahu wataala ya garrasa maka aqida kada kai wasa kada kai wasa da cewa imanin nan naka ka ringa kula da shi aqidan nan saboda mutane suna nan suna nan kuma ka gode ma Allah shirya da ya shirye ka wallahi ba da kai wani ba wallahi ba da kai wani ba wani yana nan ka ganshi da hankali amma katon wawa ne saboda kwata-kwata bai san addini ba in kana neman bagida aiki shine kai kuwa da ka san addini kai ne waye duk turancin mutum duk sanin mutum inda zai zo ya ringa rikan wani abin halatta wanda mai kashi mai wutsari ya ce shine Allah ka san wannan tantirin a rikice yake ma ne Allah kare mu Allah kare mana imanin to dole imani kai imani da wannan cewa ka aita ne ga Allah subhanahu wataala abinda ya shahi uluhiyya Allah subhanahu wataala wajen yi mishi bauta kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la haka sunayen shi kyawawa da ya ambata ma kai shi haka abu na biyu shine imani da mala'iku an tu'mina billahi wa malaikati kai imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala cewa wannan mala'iku halitta ne daga cikin halittotin ubangiji runduna ce daga cikin rundunar ubangiji wanda ba sa saba ma Allah kuma abinda Allah ya umarce su suke yi abinda Allah ya umarce su suke aikatawa daga ciki akwai wanda Allah ya ambata mana sunayensu irin su Jibril Mika'il Israfil malakul maut munkar wa nakir wasu kuma Allah subhanahu wataala ya karra ya ba mu kamar da sunansa a jamulke ko wata sufar su irin almala'ika alkiramul barara ashafara duka wannan suna ne daga cikin wannan in mala'iku haka da sufofin da ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yake cewa ubangiji ya ba shi izini da ya ba da labari game da wani mala'ika daga cikin mala'iku wanda suke rike da al'arishi manzan Allah yake cewa inna ma bai na shahamati uzunaihi ila a tafihi masiratu saba'amiyati ami abinda yake tsakankanin shahama ta kunnan shi fata kunnan shi zauwa kwafaɗai shi tahiya ce ta shekara saba'umiya dubu saba'in dubu saba'umiya satsan satsan dari bakwai shekara dari bakwai wai daga nan zawa nan mala'ika ɗaya to kai yanzu da Allah subhanahu wata'ala ya tashi azaba Allah kare kawo wannan masu shirka irin babban shirka da Allah ya tashi kama su nan dan mala'ika ɗaya za ce zungure shi in ya zungure ka yana ginar kya zaka masu a daura masu tsara yau kai mala'ika a ce daga nan in shi zauwa nan da iya shekara 700 to ina ga girman shi ina ga girman shi to kuma wannan su ina iyakar sauran to haka yana daga cikin siffofin mala'iku Allah ya halicce su da haske Allah da haske ya halicce su sannan babu wanda ya san adadin su sai Allah dole mai imani da su cewa akwai su mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi lokacin an dago mishi baitul ma'mur manzo Allah ya tambayi jibril yace wannan wa aka ce mishi baitul ma'mur ne kowace rana mala'ika dubu saba'in suna shiga idan suka huto kuma suka tafi sun tafi har abada wasu dubu saba'in za su dawo dubu saba'in kowace rana ilga mana ina sandi ilga mana da dubu saba'in daga milkat san sandi mil a daga canzawa shekarun hijira kaɗai zaka lissa mana ba manta ba karatunmu na usulun salasa mun ambata adadin dubu saba'in kuwa mil katsan a a kullum kuwa turwasan su san zaka yi da warko turwasan su wasan a a dubu saba'in su wasan dimil kuwa turwasan su wasan in ka samu sai ka yi kuwa mil katsan karansai nawa yawa da kwakuleta ba ta yi ba ku leta mata dauka tiriliyan ne sai an hau kenan sai an ringa dekalkadar ranje dekalkadar ranje transitiriyan katsan tarantinat miliyar kwambiya tukaki wai wannan daga hijiran manzan Allah zan wani wai a kiyasi wai muka lissawa ba mu sama da dinsu ba tiransi tiriliyan tiriliyan ko to wai wannan ina daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya wai wannan bayan hijira annabi ne yanzu shekara 1446 to annabi nuhu shekara wa'azi ma shekara 2050 yayi shi kadai barantana wasu al'ummu haka zo al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace attatis sama sama ta yi ƙara na wadawa irin wannan kaya sun cika yauni yace babu inda zaka dora dire da ya tsotsi guda hudu face mala'ika ne a wajen amma yayi rukuyi ma yayi sujada yana bauta ma Allah kai mala'ikun nan kana ji ku Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye banda masu rikon wuta wuta tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in mala'ika miliyar hudu da miliyar ɗari tara suke rike da wuta tana jansu suna ja wani dirin na Allah ce kawai mutum ka bauta ma Allah ka tsira kawai ka bauta ma Allah ka huta wallahi ba haka nan ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mu wannan su ne mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ayyukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aiki aiki kawai masu sabko wahayi kamar irin su jibril Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta shi da sabko wahayi akwai wanda Allah ya wakilta shi da karɓar rayuka wuli ya tawaffakum malakul mautin lazi wakila bikum malakul maut shi Allah ya wakilta wata ruwaya ya zo cewa malakul maut shi ga baki ɗaya duniya kama a tayin hannun shi take kama wata itaciya ce kawai lokacin mutuwa kai haife in yawa sai ya hado yawa kawai in taka ta hado shi kenan kawai shi kenan lokacin ka yayi ba kisar suleiman babu wata dibara walan yi akhirar allahu nafsar iza ja ajaluwa wannan haka ne ka aikata aikin kirki kafin lokacin karshen ka zo allah ya kare mu akwai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta da kiyaye bawa kai Allah ya wakilta wasu mala'iku su ringa kiyaye ka kana barci ko kana farke da hu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah ya wakilta su ringa kiyaye ka Allah ya sa mala'iku suna kiyaye ka kuma kake zuwa kake jagara ya kai rawa kana gani kada ga barci ba kiyashi zaka gani mutum ya mutu daga an yada shi nan da nan kiyashi su mana yin nan kada ya isa ka san da cewa akwai mala'iku tare da kai zaka ga wani gashi nan sauran kaɗan mota ta buge shi ya ce ma ya yi shawulin shi ba ta tiri ba ya yi ya tashi Allah bai kadarta ba ya sa mala'ikun nan suka wuce da shi ta zawa shi da kanshi zai ya ce maka kamar ji ya yi an musge shi kawai ya gusa mota ta zo ta wuce shi Allah bai kadarta wata buge ka saboda wannan mala'iku Allah ya sa suna kiyaye ka banda wanda Allah ya sa kuma suke rubuta abin da kake aikatawa masu kiyaye ka daban masu rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wannan kana cewa subhanallah ya rubuta subhanallah ya rubuta kuma bai gajiya barantana ka zo ka zanna ka ce zaka gajiyar da shi shi ya yi so ma aikin shi in ka zo maka koli ka zamna shiru ba lada ba zuri ka bar shi yana hutawa ka bar mishi zai aiki amma duk abin da kai na alkhairi yana rubuta wancan kuma na shari yana rubuta wata ruwaya ta zo cewa idan kai na shari ya dan jinkirta ma ko ka tuba ko ka tuba in baka tuba sai a rubuta daya in ka tuba kuma sai a goge amma duk da aka nan ka gani mutum ya ya shiga wata jahannama Allah kare mu akwai wanda Allah subhanahu wataala kuma ya wakilta su suna bibiyar irin majalisun zikir irin wuraren da ake ambatan Allah wuraren da ake karatu karantar da alkur'ani karantar da aldini karantar da sunnan manzon Allah su kawo wannan inda su kawo an wakilta su yawo ne suke suna dudduba irin wannan wurare don suka zo suka gani ga sunan sun zo sun zamna suna karatu a gafarta musu zunubansu a ce a ciki akwai wani shi ya zo ne tsohon a ce a zama da shi an gafarta sai haka na ma an zo an gafarta ya shiga wani yana wuciya amma yake ya dan tsaya kin minti biyu ya ji ya wuce shi ma a gama da shi in kai gama da kadar da su to wannan duk mala'ikun dole ka yi imani da su da sauransu wanda Allah subhanahu wataala bai ambata mana haka ka yi imani da littattafan ubangiji subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya sabkar tun daga alqur'ani da abin da ya shahi at-taura da injila da zabura duka mutum ya yi imani da su haka ka yi imani da manzanni na Allah subhanahu wataala da wanda Allah subhanahu wataala ya ambata da wanda ba a ambata ba akwai wanda an ambata mana kissoshinsu akwai kuma wanda ba ambata mana ba wato kissosinsu an ambata mana abin da ya shahi wato sunayensu haka ka yi imani da ranar lahira tabbas akwai ta ranar alkiyama za ta tashi a yi hisabi kowa ya ga aikin da ya aikata kamar yadda muka gani idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha haka ka yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri cewa dukkan abin da ya same ka na alkhairi to Allah subhanahu wataala ya riga ya kadarta ba dukkan abin da ya same ka na sharri haka shi ma Allah ya riga ya kadarta ba kataba Allahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta ababan da za su na kaddara ga baki ɗaya na bayi kafin a halicci sammai da kasai da shekara 50 Allah ya rubuta da aka rici alkalami shi aka ware halitta Allah ya ce mishi uktub rubuta ya ce mi zan rubuta ya ce uktub ma huwa ka'irin ila qiyamis sa rubuta dukkan abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama kawai rubuta waye jaffatil qalam jaffati rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf da kalamin an riga an dauke shi takardu sun bushe ma asabaka lam yakun li yuqdiyuka wa ma akhta'aka lam yakul yusib dukkan abinda kaga ya same ka daman Allah subhanahu wataala ya kadarta sai same zai same ka abinda kaga kuma ya kuskure maka daman Allah subhanahu wataala da ya kadarta ba zai kuskure maka wannan kaddara ce Allah subhanahu wata'ala ya rubuta dole mutum yayi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau shi yasa ce to shaqiyun aw sa'id bi kadabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id za a rubuta arzikinka da ajalinka da aikinka shaqiyi ne kai ko sa'idi ne kuma kowa yana da gida biyu kana da gida a wuta kana da gida a aljanna ya rage gare ka zaɓi wanda zaka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maqaduhu minan nar babu ɗaya daga cikin ku face da sai da aka rubuta mazamnin shi a wuta wa maqaduhu min aljanna da kuma mazamnin shi a cikin aljanna ga na wuta ga na aljanna sabai suka ce ya rasulallah to ya zamiya wannan ba zai sa mu dai tsayawa tsakatsakiya to kawai mu inda a jara gaban mu kawai inda aka yi da mutum da an riga an rubuta wadar waya suka ce famal amal to mine ne aiki ya za ya ce sai an yi aiki kenan mu bar aiki mu bar sallah tun da an riga an rubuta a sai da wannan shubuwa shaidan yana zawa da ita ya sama gururi ce inna Allah ghafurur rahim ai Allah mai gafara ne mai jin kai ne kawai kamar yadda muka gani a dawo wa dawa cewa shedan ya zo maka ya nuna maka cewa kai ni yanzu karamin nan kamar in na saba ma Allah Allah ya azabta da ga irin kima kiman kawurai wanda Allah ya kamata a ce ya ba hukuma ta girki ma ni ga ni cikin wahala ga ni kaza zaka cikin wahala kuma ka ke saba ka ki bautar Allah ka je ka shiga wuta a duniya an wahala a can a wahala annabi ya ce i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa la ku yi aiki kowa ya tashi Allah ya zai ya sauwaka ma kowa ka tashi kai aiki sai Allah ya yassara maka wa hadainahu najdain hanyar da kake so zaka zaba in ma hanya aljanna ma hanyar wuta shi yasa in mutumin kirki ne lokacin da aka saka cikin kabari za a nuna ma kabarin makarinka na aljanna na wuta ce da baka bi ba Allah ka ga shi ta kirga baka san magani baka san magani to kuma ana cin gadowa a lahira wannan gidan naka ya ci gadon shi eh an samu wani kawuri a ya ci gadon shi shi sa kada ka yarda ka je ka ƙara gadar wani banda gidan naka na wata ka gada wani kaga ai abin azaba sai da yawa in ma gida gida ne ake yi yau kana wannan gidan naka gobe ka je ci kamar yadda kake a duniya Allah kiyaye ka sa abu ne sai a hankali Allah subhanahu wataala ya datar da mu shi yasa dole mutum yayi kokari yayi matukar kokari akan abin da zai amfane shi ya gyara mishi imani ya kuma neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala lahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ringa yawaita maimaita irin wannan addawoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya yassara maka saboda addinin wannan addini mai sauki ne ga lokacin da ka wara sai ka ji babu abin da kake so kama addini ko babu abin da kake zaka ji dadin shi ka ji shine kawai ya kamata wanda shine ma ya cancanta ya saita ma rayuwa kama addini ka samu nutsuwa amma sabanin shi duk inda ka shiga kawai farfaya farfagandar duniya ce Allah subhanahu wataala ya kare mu abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin